إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله فإن التقوى وصية الله لعباده الأولين والآخرين قال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا أيها الأحبة في الله لقد انقضى شهر رمضان شهر الطاعات والبركات شهر الصيام والقيام ولكن المؤمن الصادق لا تنقضي طاعته بانقضاء رمضان بل يستمر على طاعة الله في سائر الشهور ومن ذلك شهر شوال فكيف يكون حال المؤمن في هذا الشهر أيها الأحبة في الله أولا الاستمرار على الطاعة فالمؤمن لا يعرف العبادة في وقت دون وقت بل يعبد الله في كل حين قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ثانيا أيها الأحبة في الله صيام ست من شوال فمن أعظم ما يشرع في هذا الشهر صيام ستة أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ثالثا علامة قبول الطاعة اعلموا عباد الله أن من علامة قبول العمل أن يوفق العبد لطاعة بعدها وأن يستمر على الخير أما الرجوع إلى المعاصي بعد رمضان فذلك من علامات الحرمان قال بعض السلف ثواب الحسنة الحسنة بعدها وعقوبة السيئة السيئة بعدها رابعا أيها الأحبة في الله الحذر من الفتور فإن من الناس من ينشط في رمضان فإذا انتهى ترك الطاعة وهذا حال لا يليق بالمؤمن الصادق فإن الرب رمضان هو رب سائر الشهور خامسا أيها الأحبة في الله شكر نعمة رمضان ومن شكر الله أن نستمر على الطاعة لا أن نعود إلى الغفلة قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أيها الأحبة في الله إن من صفات المؤمنين الصادقين الثبات على الطاعة وعدم التقلب مع المواسم فليسوا ربانيين في رمضان فقط بل هم ربانيون في كل زمان ومكان ومن الأعمال التي يستحب المحافظة عليها في شهر شوال أيها الأحبة في الله المحافظة على الصلوات في وقتها الصيام آه، صيام ست من شوال الإكثار من الذكر والاستغفار صلة الأرحام الاستمرار في قراءة القرآن وتذكروا عباد الله أن الأعمال بالخواتيم كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم وأن العبرة ليست بكثرة العمل في وقت معين بل بثبات القلب على الطاعة على طاعة الله وصلوا وسلموا على من أكرمكم الله بالصلاة والسلام عليه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد bayan haka ‘yan uwa masu albarka ga kaɗan daga cikin abin da ya gabata na hutuba da muka gabatar da yaren larabci yanzu yanzu nan bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki inai wa kaina da ku wasiti da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki domin wasiti akan tsoron Allah maɗaukakin sarki wasiya ce da Allah ya yi ta ga bayansa na farko haɗi zuwa na ƙarshe Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin suratun nisa walaƙad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah maɗaukakin sarki yake cewa haƙiƙa tabbas mun yi wa wa'inda muka bai wa littafi wasiti wa'inda suka gabace ku da ku al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mi muka musu wasici shine sai Allah ce anittaqullah akan cewa ku ji tsoron Allah kaga wannan yake nuna ashe tsoron Allah ba wai abu ne wanda yake na wasa ba wasiya ce da Allah da kansa yayi ma al'ummomin da suka gabata tun lokacin annabi Adam har zuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ma'ana wannan al'ummar da muke ciki kenan shi yasa ma zaka ga Allah da kanshi sai da ya yi wa wanda ya fi kowa falala ya fi kowa matsayi ya fi kowa daraja a duniya a cikin halittun Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah maɗaukakin sarki ya ce mishi ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah wannan shine abinda malamai suke cewa ana baiwa gawa kashi ne domin mai rai ya ji tsoro ma'ana ana tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro ma'ana ana yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wasiya da ya ji tsoron Allah ba wai don baya jin tsoron Allah ba a'a don mu al'ummarsa mu farga mu faɗaku mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu kiyaye dokokin Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya ce idan kuka kafirce mini kuka ƙi jin tsoro na to ku sani fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai guda bakwai da duk abin da ke cikin ƙasai guda bakwai Allah ya ce to haku sani fa inna lillahi dukkansu na Allah ne sai da aka yi a taqdim wa ta'khir anan ana iya cewa fa inna ma fi samawati wal ardi lillahi sai aka ce a'a fa inna lillahi kadai na Allah ne duk wani abin da ke cikin sama da kasai kaga dan a ƙara tabbatar ayi taukidi akan cewa ku sani ha duk wani abu a duniya dama ba naku ne ba a hannun Allah madaukakin sarki suke idan ma kana tunanin matsayi ko dukiya ko wani abu makamancin haka ne ya hana kaka ji tsoron Allah to sai Allah ya ce duk wani abin da ke cikin saman da ke cikin kasan gaba ɗaya duka nashi ne yau yana iya amshe duk abin da kake takama da shi wanda ya hana kaka ji tsoron Allah kan mu je nesa mu ɗauki fir'auna ina fir'auna ya kasance yana takama da shi mai mulki ne yana takama da mulki bal ma yayi tambada ta karshe yake cewa shine babban ubangiji a cikin alloli yace fa qala ana rabbukumul a'la yace ni ne babban ubangijinku amma yaya karshen shi ta kasance da Allah madaukakin sarki ya tashi kama shi to idan ma kudi kake takama da shi ina karuna ina yake idan ma tambada ko kuma izza ko wani abu makamanci haka kai takama da shi ina su abu jahal ina suke duk Allah maɗaukin sarki ya kama su kaga wannan yake nuna ashe ka tsaya ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah wannan shine abin da ya kamata ya koyan uwa musulmi haƙiƙa tabbas watan Ramadan ya ƙare ya huce yanzu muna cikin wani wata wanda ake ce mishi watan Shawwal watan Ramadan wata ne wanda ake yin da'a ga ubangiji ake yin ibadu kuma wata ne mai albarka wata ne wanda ake yin azumi ake yin qiyamul laili ake yin tsayuwar dare wata ne wanda yake cike da falaloli da albarkoki to sai dai kash yau mun waye gari ba mu cikin shi ya huce sai dai ɗan uwa mu sani fa shi mumini na gaske domin a cikin mumunai akwai mumunan baki akwai mumunai kuma na gaskiya akwai wanda zai zo ya ce yayi imani da Allah amma ba yi imani da Allah ba ayyukan shi za su bayyana bai yi imani da Allah ba domin Allah maɗaukacin sarki ba wai yana diban maganar da ka faɗi bane ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala lalle Allah maɗaukakin sarki la yanzuru baya dubi ila ajsamikum zuwa ga abin da ya ila ajsadikum zuwa ga jikunkunanku wala ila a'malikum wala ila suwarikum baya dibi zuwa kuma sura ku kai hori ne ko baki ne ko dogo ne ko gajere ne a'a walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah yana dubi ne zuwa ga zukatan ku shin da gaske a cikin zuciyarku kun yi imanin wa ila a'malikum kuma iya diba ayyukanku eh tabbas a zuciyarku kun ce kun yi imani to anya kuna aikata imanin nan a gaban jikinku to kaga wannan yake nuna ashe in dai zaka ji tsoron Allah madaukakin sarki to ya kamata ya bayyana to watan addinin watan Ramadan ya huce wata ne wanda kuma be mumini na gaskiya baya takaituwa da yin ibada a cikin shi kadai a'a shi ibada shi bata yankewa idan watan Ramadan ya yanke yanda yake ibada a cikin watan Ramadan yake yi ma Allah da'a haka yake ci gaba da yi ma Allah da'a da biyayya a cikin sauran watanni to daga cikin sauran watanni akwai wannan wata da muke ciki watan Shawwal wata ne wanda yana da falaloshi ma falaloli da dama a cikin sa to yaya mutum zai yi yaya halin mumuni na gaskiya ya kamata ya kasance a cikin wannan wata abubuwa ne masu yawa amma na ɗau tsakuro wasu daga ciki daga ciki na farko yan uwa shine alistimraru ala ta'a shine mutum ya dawwama ya doge da yi ma Allah da'a a cikin wannan wata kamar yadda ya kasance a watan Ramadan domin wannan wata na Shawwal mumini na gaskiya shi baya sanin cewa wai shi baya yin ibada daga wani lokaci a wani lokaci ya bar kuma wani lokaci baya ibada a'a shi a kullum yana bauta ma Allah ne yana yi ma Allah biyayya a kowane hali da ya kasance shi yasa ma zaka ga Allah madaukakin sarki da kansa yana cewa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka ma'ana ka bauta ma Allah da gaskiya ka yi ɗa'a ga Allah a koda yaushe hatta ya tiya kalyaƙin har sai mutuwa ta zo maka kada ka sake ka bar wani lokaci wai shi yanzu baka bauta ma Allah ko kuma a'a yanzu dan watan Ramadan ya huce masallaci ba dole sai an zo ba ba dole sai an tayi an yi sallah akan lokaci ba ba dole sai an yi kaza ba a'a shi mumini na gaskiya yana ci gaba da bauta ma Allah madaukakin sarki kamar yanda ya kasance a watan Ramadan kaga Allah ya ce hatta ya atiyaka al ma'ana har sai in mutuwa ta zo maka ka bauta ma Allah ka tsaya tsayin daka kana mai bautar Allah har sai mutuwa ta ɗauke ka kaga anan shine yake nuna cewa hatta ya atiya kal yaqin shine ai mutuwa ta zo maka sabanin wanda suke dauka akan cewa wani yaqini shine wani ilimi da mutum zai sani in ya san yaqini zai zamanto ya bar sallah ya bar kaza kaza sauransu amma wannan rishin fahimta ne domin Allah madaukakin sarki ya ambata mana a cikin suratul muddathir Allah madaukakin sarki yake ambata kafirai ma a ranar tashin alqiyama za su bayyana abin da ya hana su abin da ya ja musu aka jefa su cikin wutar sakar domin sun ce menene ya hana su bautar Allah maɗaukakin sarki har suka kasance cikin mi cikin wutar sakar anil mujrimin suke cewa ma salakakum fi sakar muminai za su tambayi yan wuta su ce menene ya ja muku aka ya ja muku aka shigar da ku cikin wuta ta sakar qalu lam nakum minal musallin suka ce bamu kasance cikin masu sallah ba kaga ana cewa ka zo masallaci kai sallah ka ki yin sallah to kashi abinda yan wuta suke cewa bamu kasance cikin masu sallah ba walam nakunu ta'imul miskin kuma ba mu kasance masu ciyar da dukiya zuwa ga miskinai ba Allah ya ba mu dukiya amma ba mu ciyar ba mun je mun rike ta mun yi kaza mun yi kaza ba mu ba wa'inda ya kamata mu ba ba wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin yace suka ce kai wa kunna nakhudu ma'al kha'idin mun kasance muna ta kutsawa cikin masu kutsa ma'ana muna ta maganganu cikin abin da bai shahe mu ba cikin makaryata ko wani abu makamanci haka wa kunna nukazzibu bi yawmiddin kai mun ma kasance muna cewa tashin alkiyaman nan ƙarya ce kawai malamai sun rasa aikin yi ne suke zuwa suna ce mana za a yi wani tashin alkiyama ƙarya ce ba komai ne ba sai suka ce hatta atana al-yaqin har sai da mutuwa ta zo ta ɗauke mu kaga anan sai Allah ya fassara mana wa abudu rabbaka hatta yatiyakal yaqini da aka ce ka bauta ma ubangijinka har mutuwa ta zo maka to ga abinda ƴan wuta suke hodi a ciki sun kasance cikin gafala busu bauta ma Allah ba har sai da mutuwa ta zo musu to kaga wannan yana daga cikin abinda zai taimaka ma mutum ya zamanto ko abinda ake so mumini na gaskiya yayi a watan Shawwal shine kamar yadda muka ambata mutum ya doge cikin cikin yi ma Allah madaukakin sarki biyayya abu na biyu ya koyan uwa musulmi shine siyamu sittin min Shawwal shine mutum yayi azumin kwana shida a cikin watan shawwal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya azumci watan ramadan sannan sai ya biyo bayan ramadan da kwana shida na azumi a cikin watan shawwal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana kasiyami dahari ya kasance kamar ya azumci shekara guda ne kamar yayi kwana 360 yana azumi to wannan ne a da tun nan da shekara 1400 da wani abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan hadisi to sai a kwanakin nan sai zamanto likitoci sun yi wani bincike sai suka gano da cewa ashe azumi idan mutum yake yana ba shi kariya a jikin shi in yayi azumin wata guda watan Ramadan yana ba shi kariya a lafiyar shi kusan kwana 300 chip idan kuma mutum ya ƙara azumi guda shidan nan na shawwal zai zamanto kenan azumi guda shida shi kuma zai baka kariya a kwana guda sittin. to dama shekara guda ta addinin musulunci ta watannin musulunci ba kalandire wanda yake na janvier fevrier da sauransu ba watannin da ba a gani da ido a'a watannin da Allah madaukin sarki ya halitta wanda ake gani dama a shekara ana da kwana 360 ne to da suka yi bincike sai suka ga cewa ashe akwai global blank a jikin mutane to duk lokacin da mutum ya yi azumin kwana guda to global blank ɗin shi guda goma azumin nan yana ba su kariya su zamanto cikin lahiya a kullum global blank guda goma to dama shi ku Allah maɗaukakin sarki ya ce koko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ambata mana a cikin hadithi man ƙara a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha duk wanda ya abin kirki duk da anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance karatun alkur'ani ne wanda ya karanta harafi guda to yana da mi yana da lada goma amma a cikin a cikin alkur'ani ai Allah madaukin sarki ya ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da kyakkyawa guda wanda yake nuna ba dole sai karatu alkur'anin kadai ba in kai aikin kirki kana da lada goma to wannan yake nuna sai suka ce duk azumi ɗaya da mutum ya yi ashe zai baka kariya wannan wai a jikinka kaɗai zai baka lahiya da za ta kare ka kusan kwana goma duk azumi guda to in kai azumi wata guda 29 ko 30 duka wata ne guda ana ɗaukan shi kwana 300 ne zai baka kariya ta lafiya wajen kwana 300 kaga ya zo daidai da kuma ladan da ake baka domin in kai azumi guda za a baka kamar kayi azumin kwana goma ne kaga to wannan yake nuna in kai azumin wata guda na Ramadan kana da lada 300 misali kuma abinda likitanci ya bayyana shine ka samu kariya a jikinka lafiya ta tsawon kwana 300 sannan idan mutum ya biyo bayan azumin watan ramadan da sittun min shawwal azumi guda shida a watan shawwal watan da muke ciki shi kuma zai samu kariya ta kwana 60 domin 6 for this in kai zaka ga zai baka 60 kwana 60 kenan to in ka hada turwasan can ka hada 60 kinnan kaga zai baka kwana 360 to wannan likitoji sai suka yi wannan bincike a yanzu sai muka ce eh tabbas kun yi kokari amma ku sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun a da nan da shekara 1400 ya riga yayi wannan bayani dama mun riga da mun fahimci haka tun ba yau ba to wannan yake nuna ashe kwana yin azumi shida na watan shawwal a cikin watan shawwal ashe abu ne mai kyau da ya kamata mumini yayi domin na ɗaya zai baka kariya a jikinka sannan kuma zaka samu lada to sai dai shi wannan azumin ana yin shi ne yanda mutum ya ga dama ba dole aka ce sai ka yi shi a jere ba a'a zaka yi yanda ka ga dama ana so dai ne ka yi shi a cikin shawwal kafin shawwal ya huta zaka yi azumi guda shida a jere zaka iya yi ka yi yau guda ka huta gobe banda gobe ka ci gaba da yi za ka iya yi in kai ɗaya kaɗan sha kwana kaɗan yi sati guda sannan ka yi a takaice dai kafin dai watan shawwali ya mutu ake so ka yi wannan guda shida sannan game da mata su kuma wa'inda suke dole za ka ga sun samu ba su samu azumin watan ramadan cikakke ba to abin da ya fi malamai suka ce shine su baya ma'ana su rama azumin da suka sha sannan sai su biyo bayar da azumin shawwal a cikin wannan wata guda shida kenan saboda za su iya yi malamai suka ce amma an ma hakan bai samu ba saboda hadisi da ya tabbata aisha radiyallahu anha take cewa mun kasance muna yin sittu shawwal sai mu jinkirta ramuwa azumin mu hawwatan sha'ban mai zuwa kafin ramadan ya shigo to sai dai baka da tabbaci baki da tabbacin wani watan ramadan kin zai zo kina cikin shi abinda shi yasa malamai suka ce ya fi kirama azuminki na farilla sannan ki nafila domin Allah madaukakin sarki shi ya fi son farilla akan nafila abubuwan da Allah ya dora maka shi ya fi so ka yi su sannan sai kuma ka yi nafila wannan shi ne abin da ya fi kenan kenan abu na biyu da ya kamata mumini na gaskiya ya zamanto yana yi a wannan wata shi ne mi azumi guda shida a cikin watan shawwal abu na gaba ya koyan uwa musulmi shi ne a cikin watan shawwal ana gane abu yana bayyana kan cewa shin azumin da mutum ya yi da duk ibadun da ya yi a cikin watan ramadan allah ya karbe su ko bai karbe su ba ta yaya shine mu sani cewa iya daga cikin alamar karɓa aikin bawa shine mutum ya dace da yi ma allah maɗaukakin sarki ɗa'a bayan wannan ibadar da ya yi mutum ne ya shigo watan ramadan tun harko an ce an ga watan ramadan kaga masallaci yana ta cika alhamdulillah tun salloli na nafila masallaci ya cika an yi salloli ana ta ibada kowa yana azumi kowa yana ibada kowa yana sadaka kowa yana kaza to alamun Allah ya karba shine bayan azumi ka ci gaba da wannan ibadar ba wai bayan azumi ka daina ba domin Allah madaukakin sarki a koda yaushe shine ubangiji shine ubangiji yana nan a watan ramadan shine ubangijin watan ramadan a watan shawwal shine ubangijin watan ramadan watan shawwal a watan almuharram shi dai ne kullum yana nan mu abin da ya kamata da mu shine mu ci gaba da yi shi yasa kwanan baya cikin azumin nan wani malami sai ya bada wani misali domin ya kasance cikin sojawa ne sai ya bada wannan misalin kuma sai wannan misalin yayi daidai yake cewa shine watan ramadan wata ne na makaranta kamar wani santar ne na formation ya ce kamar soji ne da aka ɗauke shi soji idan na ce soji ina nihin kowane tuni kenan ya shiga aka ɗauke shi domin ana formation sai zamanto da aka ɗauke shi sai watan ramadani ya kama misali kenan shine an ɗauke shi lokacin da za a yi formation ya ce da aka ƙare formation an ba shi formation na sojawa an ƙare formation kuma da aka hiddo ya yi mai yake da suna an hiddo su kuma sai aka ga ya koma shale-shale tun kahin kamar yadda yake kafin a kai shi formation ya ce kaga wannan alamun da yake nuna cewa formation in shi ba ta yi ba kenan to ya ce azumin watan ramadan shi ma ka shiga ne a yi formanka kana formation ƙin ranka ya zamanto ka koyi ibada ka koyi azumi ka koyi sadaka ka koyi kaza ka koyi kaza to sai bayan azumi kuma sai ka zamanto sai ka fasa ya ce kaga kenan baka ma samu ba a yi forman ka da kyau baka samu formation mai kyau ba ya ce to kamar haka ne watan ramadan kuma in ka diba sai ka wallahi misali ne mai kyau daidai domin duk wanda zai saba a cikin watan ramadan kana so ka koyi ibada ne wanda za ka ci gaba da yi bayan ramadan domin a kullum neman lada ake ba wai sai a ramadan ba muminai na gaskiya su a kullum suna neman lada ne ba sai in watan ramadan ya zo ba kadai idan watan ramadan ya zo suna ƙara kuzari ne suna ƙara ƙarfin gwiwa su ɗaure jabtansu su yi a tashen sancirikinsu saboda mi su samu falala mai yawa to wannan shine abin da ya kamata mutum ya kenan domin magabata na kwarai suna cewa sawabul hasanati alhasanatu ba'daha lada ma'ana kyakkyawan ladan kyakkyawa da mutum zai yi shine ya samu kyakkyawa bayan yayi wannan kyakkyawan ma'ana ladan aikin da mutum yayi mai kyau to shine kuma a ganshi yana yin wannan aikin mai kyau bayan yayi wancan aikin shine alamun cewa Allah ya karba sannan kuma suke cewa shi kuma abin da ya shayi wa uqubatu sayyi'ati shi kuma azaba ta abin da ya shayi mummunan aiki shine suka ce as-sayyi'atu ba'daha mutun ya ci gaba da yin abu abun banza bayan kuma abun banzan da yi ma'ana abin da suke nufi anan shine idan a watan ramadan ka yi aikin kirki bayan shi kuma ka ci gaba da yi baka fasa ba alamun da yake nuna ashe a cikin watan ramadan kin ma kyakkyawa ka yi aikin kirki ka yi idan kuma bayan watan ramadan ya zamanto kawai ka koma kana yin wasu ayyuka wanda ba na kwarai ba suka ce alamun da yake nuna ashe a cikin watan ramadan in ma ayyukan banza kai Allah bai karbi wannan ayyukan da kai ba to ashe ka ka gane cewa abinda ake so shine bayan watan ramadan ka ci gaba da yin mi abinda ya shahi ayyukan kirki abin na hudu ya koyan uwa musulmi da ake so mumini ya zamanto yana yi a cikin wannan wata shine mutum ya zamanto yana abin da ya shahi tsoro yana kare kanshi daga fitintunu ko wani abu makamancin haka domin zaka ga mutane a cikin watan ramadan kamar yadda na ambata suna zamantawa suna samun nishadi a cikin watan ramadan ana yin ayyukan kirki amma da watan ramadan ya huce shikenan sai su bari suka ce to wannan halin baya dacewa da mumini wanda yake na gaskiya domin ubangijin watan ramadan shine kuma ubangijin watan shawwal shine ubangijin sauran watanni ashe ku abin da ya kamata shine ka bauta ma Allah kamar ayar da muka karanta da Allah ya ce wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin har sai abin da ya shahi mutuwa ta zo maka abu na biyar na karshe ya koyan uwa musulmi daga cikin abubuwan da dan adam mumini ya kamata yayi a cikin wannan wata na shawwal shine mutun ya gode ma Allah akan ni'imar watan ramadan domin da yawa mutanen da suka koma ga Allah maɗaukakin sarki kafin watan Ramadan ya zo suna ta guri suna fatan Allah maɗaukakin sarki ya gwada musu watan Ramadan amma Allah bai kaddara za su samu ba to kai kuma Allah ya kaddari ya baka dacewar samun watan Ramadan har ma kai wasu ibadu masu kyau har yau gashi mun kare watan Ramadan to wallahi wajibi ne mu gode ma Allah maɗaukakin sarki domin ba kowa ne ya samu wannan falala ba ya kamata mu ringa gode ma Allah maɗaukakin sarki har Allah da kanshi ya ce ma duk wanda ya gode mishi to zai kara mishi ni'imomi Allah ce la in shakartum la azidannakum idan kuka gode ni'imar da na muku to wallahi ni tabbas Allah mai kara muku ni'ima ne shi yasa zaka yi mutum iya gode ma Allah akan abin da Allah madaukin sarki ya mishi na lafiya sai kaga Allah yana kara bashi lafiya Allah mutum yana gode ma Allah madaukin sarki akan ni'ima da Allah ya mishi ta dukiya sai kaga Allah yana kara mishi dukiya gode ma Allah madaukin sarki da dukiya ba shine kashe kana yin kontubuloke ba cikin bankoki kana ajewa gode ma Allah shine ka ciyar ka baiwa mabukata ba a ce ka ba wa dan uwanka kaza kaza da sauranka a'a dan uwanka wanda yake bukata tabbas ka bashi wannan shi yafi cancanta ma ka bashi amma zaka ga wasu abin da suke musamman wanda suke hudda zakka a yanzu zaka ga suna hudda zakka ne sai su baiwa ƴan uwansu wani dan uwan nashi ma bai ma cancanci a bashi zakka ba zakka amma kaga yana bashi wani ya dashi sadaka bai ma baya bada su ga wanda ya cancanta a'a dukiya ni'ima ta dukiya shine ka ciyar da ita inda Allah madaukakin sarki yake so haka zalika malamai duk wani malamin da zaka ga shi ma yana gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya mishi ta ilimi to zaka ga Allah yana kara mishi ilimi gode ma Allah shine ka zo ka karantar da bayan Allah ka koya musu addini ka koya musu wannan ilimin da Allah ya baka amma zaka ga malamai a yanzu ana zuwa shikenan kowa yana zuwa yana neman ONG ONG inda zai je ya samu aljihu mai kyau ya samu aljihun shi yana cika ya samu post mai kyau kaza kaza da sauransu wai kuma amma an manta da a zo a koya ma al'umma a ceto al'umma daga bata wannan ba shine godiya Allah ba hatta malamai gode ma Allah madauki sarki shine su hito su koya ma al'umma karatu karatu na gaskiya wallahi duk malamin da zaka ga yana haka wallahi zaka ga Allah yana kara mishi ilimi to shine la in shakartum la azidannakum haka zalika idan Allah madaukin sarki yayi maka ni'ima ta kai ne shugaba a wata ma'aikata ko wani abu makamancin haka shine ka gode ma Allah ta bangaren wannan ni'ima da Allah ya baka shine ka kyautata mana kasa da kai ka ringa jin tausayin su zaka ga wani dan shi kawai mai gida ne shi oga ne a wajen ma'aikata sai ya ringa cuta ma ƴan uwan shi na kasa da shi yana wulakanta su so sai kaga Allah bai sa albarka a ciki ba ka gode ma Allah shine ka ringa jin tausayin su ka kyautata musu domin dan adam abin girmamawa ne sai Allah ya ce wala in kafartum idan ku kuka kafirce ma ni'imomin da na muku kuka ki gode mini to ku sani inna azabi lashadid lalle azaba ta ho mai tsanani ce akwai ciwo a cikin azaba ta idan na kama ku shi yasa ya ku yan uwa musulmi mu kasance muna muna gode ma Allah madaukakin sarki a cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya mana ya koyan uwa musulmi abu na karshe shine iya daga cikin daga cikin sifofin mumini na gaskiya shine abin da ya shaye as-sabatu ala ta'a shine mutun ya tabbata ya dawwama kullum akan yi ma Allah madaukakin sarki da'a baya kebance watan Ramadan kadai da yin da'a wallahi abu ne sananne a gare mu mun sani da zaran an ce an ga watan ramadan za ka masallaci yana cika kowa yana koma ga Allah da zaran an ce an ga watan shawwal gobe sallah tun da asuba ta shawwal sallah asuba kake gane mutane sun bar Allah domin lokacin da aka ce an ga watan ramadan za ka ga masallaci ya cika da asuba amma da an ce an ga watan shawwal gobe sallah da asuban nan za ka ga watakila masallaci sahu guda ne sahu biyu sahu uku ina suke mutanen da suka zo da aka ramadan shin dama a ramadan kadai ne kuke bauta ma Allah ba ku bauta ma Allah a wajen ramadan shi yasa wallahi mu ƙara godewa shi ni'ima mumini na gaskiya shi kullum yana tabbata ne akan yi ma Allah madaukin sarki da'a sannan kuma ba su kasancewa ramadaniyun ma'ana masu bauta ma ramadan a'a su a kullum rabbaniyuna ne su suna bauta ma Allah ramadan ne ba wai ramadan ake bauta ma ba mu sani cewa Allah ne ake bauta ma ba ramadan ba idan ramadan ya zo abu ne mai kyau kowa ya zage damtse ya bauta ma Allah haka idan ramadan ya tafi kuma kowa ya ci gaba da bauta ma Allah shi a ramadan falaloli ne adakwai wanda babu su a wani wata shi yasa ake so a ƙara dagewa amma in ramadan ya huta ma kuma ana so a bauta ma Allah shine abin da ya kamata daga ciki shine almuhafazatu ala salawati fi waqtiha abin da zai taimaka mana kenan mu bauta ma Allah a watan shawwal shine almuhafazatu ala salawati fi waqtiha shine mutun ya kiyaye salloli ya kiyaye salloli a lokacin su domin za ka ga muna wasa da lokacin sallah lokacin sallah zai shigo hayyahu ta kaga ana wasa da shi a'a abin da ya kamata shine mu kiyaye lokacin sallah kada mu ringa wasa da lokacin sallah musamman sallolin farilla abu na gaba shine kamar yadda muka ambata azumin kwana shida a cikin wannan wata na shawwal abu na gaba shine mutum ya yawaita ambatan Allah ya yawaita istighfari ya yawaita ambatan Allah astaghfirullah Allahu akbar Allahu akbar subhanallah ka yawaita ambatan Allah ka yawaita istighfari sannan kuma abu na gaba shine silatul arham ka yawaita abin da ya shahi sadar da zumunci yanzu sadar da zumunci ya zamanto wani abu sai a hankali alhali kuma hanyoyin sadar zumunci suna ta ƙara saukaka a gare mu a da babu abin hawa da mutum zai hau nan da nan cikin 'yan mintuttuka ko cikin awanni ya ta yi ya sada zumunta sai an hau saman doki ko saman shakki a yi bulaguro mai tsawo ashe a sada zumunci amma yanzu Allah ya kawo motuna ya kawo mota ya kawo jirgi da sauransu nan da nan mutum ya tafi ya dawo amma kuma kuma zumuntar tana ƙara ƙasa a da babu hanyar da za ka kira ɗan uwanka wani wanda yake wata ƙasa sai ka yi watanni kafin ka gan shi amma yanzu a mota kana iya 'yan kwanaki ne za ka yi kashe ka gan shi kai ka amaje ko ina Allah sai ya kawo portable za ka iya kiran shi assalamu alaikum ɗan mintuttuka ka yi zumuntarka ka ƙare kai yanzu in ma kiran yana da wahala aka ce akwai mega sai ka shiga whatsapp da ya buɗe whatsapp kawai sai ka ɗan danna mishi vocal message vocal ka tura mishi wani muna laya kaza kaza kaza amma wai har yanzu wai duk da sauƙin wannan da Allah ya ka mana har yanzu kuma wai zumuntar mu ƙasa take ya aka yi haka Allah yana ƙara kamana sauƙin hanyar zumunta amma kuma muna ja da baya shi yasa zaka ga abubuwa ba su tayi yayin da ya kamata abu na gaba ya koyan uwa musulmi da za su taimaka mana a cikin wannan wata shine al-istimraru fi qira'atil qur'an a watan ramadan mutane mun kasance cikin karatun alkur'ani zaka ga mafi yawanci kowa yana karatun alkur'ani to yanzu ma ana so a cigaba da karatun alkur'ani ba sai a ramadan kaɗai ba a ramadan an fi so a yi karatun alkur'ani ne amma a yanzu ma ana so a ringa karantawa abin na gaba mai muhimmanci wanda mafi yawancin mu ba mu shine addu'a akan cewa Allah ya karba mana ibadunmu asar ya tabbata cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ramadan ya wuce sai sun yi wata shidda suna Allahumma taqabbal minna ibadatina ko siyamana fi shahri ramadan ya Allah ka karba mana ibadunmu da azuminmu da muka yi a watan ramadan amma mu yanzu gani muke mu kawai mun kare azumi gani muke tunu ya ta yi a'a ka ringa roƙo Allah ya karba maka domin karbar ita ce mai wahala ba wai yin azumin ba za ka yi azumin amma Allah ya ki karba saboda wasu dalilai wanda kai baka kiyaye su ba ka ringa roƙon Allah ya karba maka wata shidda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kuma wa'annan sahabban sune wa Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan su ne tabbataccen muminai Allah da kanshi ya ce muminai ne na gaskiya lokacin tun alkur'ani yana sabka ana magana akan sahabbai ne amma mu yanzu ha wane ne ya ce mana mu muminai ne na gaskiya ba mu da tabbaci Allah kadai ya san zukatan mutane Allah kadai ya san wane ne yayi imani da gaske wane ne bai imani da gaske ba to su fa amma duk da su muminai ne Allah ya shaida ya sani dama kuma ya bayyana cewa muminai ne na gaskiya amma sai sun yi wata shidda suna cewa ya Allah ka karba mana ibadan mu to mu ya ya kamata mu kasance ashe mu ne ya kamata mu ringa roƙon Allah ya Allah ka karba mana ibadun mu ya Allah ka karba mana azumin da muka yi ya Allah ka karba mana duk wata sadaka da duk wani aikin kirki da muka yi a watan Ramadan abin da ya kamata mu yawaita maimaitawa kenan wannan shine abin da ya kamata kenan ya koyan uwa musulmi sannan mu sani cewa lalle shi ayyuka yana kasancewa ne Allah yana amfani da abin da yake zuwa ƙarshe ne ba abin da na yi ba da na yi shekara goma ina bauta ma Allah shekarar da mutum zai mutu sai ya zamanto dan banza ya wasa bauta ma Allah manzo Allah sa sana ce innamal amru bil khawatim abinda ka cika akan shi akan shi ne Allah zai maka hisabi ba abinda ka kasance kai ba abinda ka mutu akan shi to kaga ko ashe wannan kadai ya isa ya nuna mana ashe so ake kullum mu ringa bautar Allah so ake kullum mu ringa aikin kirki domin bu mu san yaushe ne zamu mutu ba ba wanda ya san yaushe karshen shi zai zo sai dai kawai ya ganshi Allah madaukakin sarki ya amshi ran shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan da muka yi a cikin watan Ramadan Allah madaukakin sarki ya ya karba mana duk wata ibada da muka yi a cikin watan Ramadan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin abin da ya kamata a cikin wannan wata na Shawwal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا رمضان وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله